إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗorinmu a markaz ahalu sunna al jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na safar hijira shekara 439 wanda ya dace da bakwai ga wata na sha ɗaya shekara 2017 yau sha Allah za mu yi darasinmu na 116 a cikin littafinmu alwajiz fifiki sunnati wal kitab al-aziz darasi na 116 insha Allah a darasinmu na ƙarshe mun zo ƙarshen hanyoyi ya ambaci hanyoyi uku na sulhu tsakanin ma'aurata ko gyaran ma'aurata yanda ya yi bayani hanyoyin da za a bi dacin maguri na gyara matsala tsakanin mace da miji idan mushkilar ta zamanto ta ɓangaren mata ce ya bayani yadda za a yi a cimma wannan matsala haka ya yi bayani idan matsala ta zamanto bangaren miji ne shi ma da bayani ya gabata yadda za a ciyo kan matsalai don an nemi darasinmu na baya insha Allah na sha uku sha hudu zuwa sha biyu dai zuwa sha hudu da an samu bayani insha Allah haka ya yi bayani akan matsala inda abin ya rikici aka gasa gano ma matsalar daga ina take daga mijin ne ko matan ne an kasa gano da ina ne gaskiya take duk da haka musulunci bai bar abin haka nan bakurin a watsi sai da aka ɗauki mataki na uku na yadda za a yi in matsalar ba a gano kanta ba yadda za a tura daga waje a aka ba waliya aiki su tashi su je gida na ma'aurata su zamana da neman ciwo kan wannan matsala ta tsakanin ma'aurata in zama na yiwa a zamana in zama bai yiwa saraba wani shi ne mataki na uku da aka ambata dole wanda karantar da kayan da musulunci yake ba da mahimmanci game da usura game da iyalai yadda ba a san iyalai su watsi ba a san rabuwa sai dole yanzu dukkan wani matakai an kare kuma akwai matakin karshe yakan zo don mutum mutum ne yakan yi dukkan wannan hanyoyi uku an bi su kuma an kasa samun gyara da musulunci ya bada kowa ta saki kowa ya je ya tunani kuma shi ma sakin dai ba bar shi kara zaba ba dai insha Allah yau za mu shiga bayani na at-talaq shine ce at-talaq magana kenan ta rabuwa in duk wanda matakai musiba ya ita kanta rabuwa ya an mata tsari ba abin hakan kara zaba ba lokacin da kaga dama yanda kaga dama kan kuran ka saki haka nan matsayin ka na musulmi ba a barka haka nan ba gaskiyar magana ba abin da an baka saki a hannunka amma ba a barka ba ka yi abin da ka gada mara saki ya ce ra'ayina fi ma sabak hirsar islam ala usratul muslima wa salamatiha ya ce mun gani cikin darasi da ya gabata mun ga kwaɗan hirsar islam ala usra inda musulunci kwarai yake kwaɗan iyalai usra musulma da yake kwaɗan iyalai musulma yadda yake neman zama lahiya salamata neman zaman lahiya na dukkan iyalai musulmi wasu tikirar hayati fiya da yadda musulunci ke neman tabbata ko nutsuwar rayuwa a cikin wannan gida na iyalai ورأينا طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الإخلاف التي ينشأ في الأسرة المسلمة كما منغا hanyoyi na maganin manga hanyoyi na magani da musulunci shar'anta don maganin saɓani allazi yan sha'ufin usatul musulma irin saɓani da yake tasawa ko ya fito a gidan iyalai na musulmi sawa'un kana sababu adar zauje ne auki laihima duk bayani ya gabata sabanin daga bangaren ɗayan ma'aurata ne ko duka rikicin daga bangaren kowane a cikin su ne inda bangaren mata ne ya ambata inda bangaren miji ne ya ambata amma da duka mushkile daga biyun take duka bayani ya gabata illa annahu qad la yanfa'u hada al-ilaj ahyana listifihad al-khilaf wa shiddat al-khusuma yace duk da wannan bayani aka dauka yakan yi duk wannan magani da aka ambata ya kasa magani wani lokaci me yasa ita istifihalin khilaf dan kamarin sabanin wa shiddatul khusuma dan tsananin husuma ta kai gaya wa hina idan to a wannan mataki na abin ya kamari ya kasa gyaruwa fala budda min istiqdam al-ilaj aqwa fala budda min istiqdam al-ilaj aqwa wa huwa talaq duk wannan matakai an ba an bi to dole kuma a aikata a yi aiki da magani mahi ƙarni mahi ƙari shi ne saki duka ya kage nan an bayan dukkan matakai da aka bi ba a samu damar natija ba ta rabuwa ya ce wani mutu'amin gado wannan waya karanta da mu tsari na musulunci na maganar rabuwa ma wani mataki ne wani shi wata mahuta ce sabanin su suke ga cigaban ne wasu suka bangaren addinin kirista su a wajen zukurin a duniya zaka mace ɗaya kurin asalin aƙida ta yan makace yan katolik kurin mace ɗaya yake baka ta biyu ko ta mutu ko kurin an kare baka mace wasu ce an kara buya wasu ce ta mutu amma suna ce kurin a duniya ana mace ɗaya zai kurin baka ta biyu sai dai kai waje ko sai dai kai waje ko amma magana mace babu ɗaya za a yi ta musulunci kuma ya kawo su tura wannan matakan bayan wannan na addininsu haka rayuwar sai ta ba su wasu dokoki da aka sa in za ka rabu da mace bala'in da za ka tarya da matakai da aka ɗauka ya sa da yawa daga cikin maza ya tabbata an kama su sun kashe matansu na armi an bincika mai ya kawo ake yawan kashe mata daga ɓangaren mazansu aka ce dokoki da aka sanya ma arme mutum iya ga in ya ce ya sake ta ba zai iya ba wahala za a ɗora mashi dokokin da za su hau shi in ya sake ta bai iya ɗaukar su ya lallaba ko shi da kanshi ko tura wani ya a kashe mata a ɓoye da yawa an kama su dumu-dumu wasu kuma a kama su ba amma tabbatar da wannan dokokin su suka kawo yawan kashe mata na arme a turai saboda kauce ma wannan dokoki da aka yi masu kamari masu tsanani wajen rabuwa ta arme wanda ma a ce ba ka sakinta ba yace wal muta'ammil fi ahkamut talaq يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت يتي المتأمل وانا وند زي تسايا لورا والمتأمل في أكام الطلاق وند زي تسايا لورا cikin hukumce-hukumcen saki na armi a musulunci ya ta'akkadu lahu mada hirsul islam alamu asatul bait zai kwarai zai zai karhin zai karwa zai karhawa zai san yadda musulunci ya karwawa kwadan shi game da wannan gida ma'ana mu'assasa wannan sositakin sharika ta gida da kware aka bata muhimmancin gaske wa raqabatihi fi baqa'i sharika bain zawjaini da yanda musulunci ke kwadan wanzuwar wannan tarayya ta tsakanin ma'aurata guda biyu kware ana neman tabbatar su zalika yace haka me ka hakan أن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة zaka ga musulunci da ya ce ma a sakin sakin kanshi da musulunci ya tsara to da ya halitta sakin bai sanya ba sake kodin daga an yi guda an kare shi kenan arme ya lalace ba a kara gamuwa shi kenan ba haka ba aka sashi ba sashi ba zama guda kun daga shi kenan an kare ya ce bai haisu tankati wa hajjin ilaƙata bayanar zauje ne mana bai sanya ba rabuwar arme daga sake ɗaya wannan alaƙa ta kare shi kenan fala tattasilu abadan idza talaqa rajul ma tace daga shi daga ya saki gurin an kare ba kai ba ita babu wata alaka ha abada ba haka bane وإنما أباح الطلاق وأمره أن يكون على مرات musulunci ya hana- ya halatta saki kuma ya umarni wannan sakin ya zamanto mataki-mataki ba mataki ɗaya ba ya ce a talakun marratan fa imsakun bi ma'aruf a wata talan isa saki dai biyu ne daban-daban sau biyu bayan shi kuma a rike cikin mutunci in kuma baya yi wata kwan a yi rabuwa cikin mutunci imma a rike cikin mutunci ko a rabu cikin mutunci fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan eh eh mutunci kenan in ai daya ai mito karshen abu kenan imma ka zamana da ita cikin kyakkyawan zama ko ka saka cikin mutunci kyakkyawan hanya yace wa iza talaqa ar-rajul al-marrata al-ula aw ath-thaniya فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقطع عدتها sai aka tsara a musulunci idan mutum ya saki matar shi saki na ɗaya ko saki na biyu bai da haƙƙin hudda ta wannan mata da ya saki bai da haƙƙin hudda ta daga gida eh falaisa fi min haƙƙi bai daga cikin haƙƙin da ya mallaka ikhraju mutallaqati ya saki wanda ya huta ya hudda wanda ya saki min baiti daga gidan nashi hatta taqdi iddatuha sai iddata ta kare da Allah ya kamata in mai wata in mai wata uku ce in mai jini uku ce in ma mai ciki ce da mai ciki iya ka saki mai ciki sabon ciki in wata takwas za ta yi ko nawa ko ta nawa za ta yi tana gidan ta ci ta sha kamar da haka aka tsara ba ka damar hudda ta ke ta wata takwas ko bakwai na zala kaddara mata tana gidan ta komi ga mata irin da kake mata a da na hidima ya ce a wannan lokaci kenan ya ce wa laisa lahal khuruj kuma ita ma ba ta da haƙƙin ta ce ai gida gida ubana na huta akwai mata masu ta da gida ubana ne na huta ita ma taka doka ce ita ma ba ta damar huta akan saki daya ko saki biyu ba ta damar huta ya ce wal illatu fi dhalik at-tam'u fi dhahab al-ghadab alladhi awjada at-talaq illar da ta sa aka yi wannan doka aka ce kai kaka hudda ta daga gidanta daga gidanka ita kuma katta huta kwadai da musulunci ke yi na gusar da wannan hushin a ce ya tafi hushin da ya sa aka yi sakin ayyuka mafi yawa saki hushi ne yake zawa mutum bai kontrolin kanshi bai tsayawa ya rike kanshi ya yi aiki da hushi ne ya huce kurin furti ya hau ya zai kurin ya ce na sake ki da yawa zai iya wannan sakin ya kalma saki amma jibi ya karyo mishi da yawa ya yi sikin amma matsala ce kuma wala ko zai sikin amma ga iya kuka da hawaye Allah kuka iya wa sikin karshe ne ya sikin da zai zuciya ta ɗauke shi ya caɓo ta ko ita ta ce ta riƙe ta mai wani riko ta ce kai tsakanin kansa na miji in kai ɗaya da tsakani a kuma sa wani magana ko in kai kan ayyuka sake ni Allah kuma saka ne to wani in yi lokacin da hau ina ita shi zai rihi in ma zai ce na mace goma sha biyu eh sha biyu zai ce mata ba ɗaya ba me ka haka duka hushi ne kenan inda to sai ka sa musulunci yake ce a saki ɗaya iyawa wannan hushin da ya sa ka yi saki an ka huce iyawa ka yi nadama ka ga bai dace ba ko zai huce sai za ka ce a yi ɗaya za ka dole ta kawai doka ya ce hukunci kuma ya ga samun jaraba kuma ɗaya ɗayan a cikin ɗaya kurin ɗaya ya ce sun malhasa al'auda al'audatul umur ila makaranta ilai kuma musulunci ya kwadaitar akan kuma bayan inda gyaruwa a koma a ci gaba da zama kamar da cikin mutunci wa hadha ma zakarahu rabbuna wannan bayan da muka yi shine abin da Allah ubangiji mu ya ambata a cikin alqur'ani sura dungurungum aka sura talaq mai mazmuti kenan sura Allah ya mai suna sura saki kasan ba kayan wasa bane ba abu ne mai zaman kanshi tsari gare shi a tsare yake sura ta musamman sura a karantar da kai ga musulmi ga yanda ake saki shi ma ibada ce ita ma ibada mai zaman kanta sakin kai ta bacin ma sai ya ce wannan ya wani maganar Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة Allah ya kira ya kai annabi shi da shi ake magana zuwa ga al'umma shi a ce idan za ku saki mata fataliquhunna li'iddatihinna ku saki mata akan wata idda dan su cika iddar su sananna kalkashin wannan yake da mahimmancin sakin mata akan dan idda ko akan idda sananna shi na kace an hana sakin mace mai jini don mai jini sai da tabi iyayewa a bayan wannan jinin a kusa ba zai kasance ba suka hana an kai wajen mace ka kwanta da ita baka san ba abin da yake baya ka saki ta ba san wai ne ita tata ciki ne wata ne ba sani ba shi ya sa ka ce talikaha tahiran aw hamila ka sake ta a cikin tsarki ko da ciki da ciki ma an saki akwai masu ya saki ba ciki a da ciki saki yake ya halatta a yi saki da ciki lissan hadith na ruwa musulun ya tabbatar da haka talika tsayirin au hamilan don saki mai ciki ai ciki an san ita mai ciki shi na aihuwa shi ta shi ta cikin ƙarshen da ita ina ita mai ciki an san iddata shi na aihuwa mai tsarki an san iddata jini uku shi ne magana kenan an mai wata ce na wata uku kenan shi za a sake ma kenan shi ta sakin mace a cikin tsarki ya zake musulunci mana ka kwanta da mace kuna mu'amala ta arme bayan ta jini ta kare bai yiwuwa a matsayinka na musulmi kurin dan ta bata ma rai dan ta ce sakanni in kai ɗa ne waye ta gama daga dama to musulunci ya hana ka sake ta a wannan hali laihi ne duk da ta gama maka magana ta gaya maka baka in ka aihu ka aihu ta ta kai waka aiwa da yake aihu aiwa da yake an kare tana mutum shirin mutum na adam kurin kenan wannan haushi baka biya ta ya ka riƙe zuciyarka allah ya maka lokaci ya hana ka zaki an halin ko kuwa tana cikin jini haramu ka sake ta da yawa menene cewa tana cikin mai aka ce ta yi tsari musulunci kenan sai ba san rabuwa ta bata mare aka ce in dai ka yi kakwanta da ta bayan tsarki ba ka sake ta ba ya ka bari ta da jini ta yi jini ta kare ta tsarki kaga in dai har abu mai gyaruwa ne in dai hushin zuciya ne kurin da wuya a wani kwanakin ka kasa zuciya in dai har hushi ne ka yi ya sa ka yi ba ta matsala wacce ta kasa gyaruwa da wuya a ce har ta fara jini kwana ɗaya biyu ko bakwai ta kare ta faɗi tukon ka zo ka sake ta tsallar haka to dama abin bigarwa ne shi sai aka rike ka aka hana ka kakka ya saki lokacin daga dama kai ne mai saki a hannunka yake amma ba ka saki lokacin daga dama mata jini wani kwada ba sa magana kina yi bata ciki gina mahiya mata da musa jini ba su ciki mahiya ka'ida ba kenan a takace dai tsakin biyu ne in ma tana tsarki in ma cewa kenan tana da ciki ana iya saki to ya ce wa hasul idda kuma wannan idda ku ƙididdige kwanakin idda abu da masu mahimmancin gaske a san idda ta kwana nawa ne in mai jini ce a sani ta ƙare idan mai wata ce a san ta ƙare don idda mahimmancin idda yakan sa a kare domin ka a gama wani gida da wani gida yakan yi mace da ciki na tsohon mijinta ba ta san shi misali iyawa sabon ciki ne ba ta sai ta koye cikin wannan tana kare wata akwai jini uku yace ta yare mai tana yare mai in wata cikin ɗan tsawo shi ba gane ya jawa bakwai ni ne ko da takwas ne shi kuma ta ɗauku daga can hutu ana sama ga mata kuma ta masu wannan cikin takas yesu koye sabon ciki sai sun je wani gida can ɗan wata ne wata shida masu wata shida bakwai bakaɗa ban da ka iya ko ya ce bakwai ni ne a shirya ta bakaɗa suka yi haka da nan kwanan ma wani sabon matsalar wani ta ci abu yawa wakana kenan shi yasa aka ce kenan dole ku kiyaye ku kula kenan maganar idda a san a kiyaye a kididdige iddar mace in mai jini ce in mai wata ce kuma yace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin ku ji hankali kenan kenan dokoki da muke cikin Allah ku ji tsoron Allah ubangijin ku bayan wannan ku ji tsoron sai kawo la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna ku maza kan ku hudda mata daga dakunansu su duk da gidanka ne komi naka ne amma ka ce kakka hudda ta daga wannan ɗakin da take ciki kuma Allah mai do magana ga ita matar wala kharjuna kuma mata kakkuta daga ɗakin ku na arme ko da an sake ku dan wanda Allah tsarin musulunci ya sa kullum tsari ne kyakkyawa mu gyara rayuwa kowa zai wa idan musulunci yana magana an sake ki na sake ki an yanke alaka ta arme an ce kanki hota daga gidan miji ki tsaya ina ga kurin dan bace gun daga hushi dan bace ɗan matsala ka dan kurin ɗan matsala hushi kurin ya ta kwashi ka ta gida kurin kuma wallahi da yawa katurun jibbosan sama da haka ma kashi gwamnati cikin ɗari na arme da yawa arme iya ɓaci a nan karkarar mu kurin dalilin yaji da yawa arme ki ɓaci ku dalilin yaji wallahi abu kaɗan matsala ka an ai gari ma iya ba laihin ka bagarin aka yi ma ku yadda ya kasu kuma batanta da gida kana zawa da gida ka zo gida kuma batanta wuta ta kwashi kan kanta ta gidansu kuma dan uban ba ta damar zama wallahi za ta yi maganganu na ƙarya abinda ba a yi ma don ubanta ya ce zamana don kai kore ta don kai mai da ta ko uwai yadda shi ne maganganu abinda ba ma ta hudi kuma za a ba ma an yi ba su a hudu ya ta hudi yadda an an zo miji shi ya zo uban ya hau ta hau kurin su hau shi ma kuma shi ma kuma ya hau shi ke na biya lalace ko da ya zama ma da kaci a wuce gida da tsali ko ya hushi ki zawa mai aka yi zata gidan haka kuma ta gidan ku ba ta gidan komi wani shi da kan bai zuwa bai je bai je ba uwan sa hau ya ce a randevu gidan alkali ko gidan juju wani dama ya zai gidan juju gidan kali dama zai zai gidan juju ko ta gidan kali ta kada shi a rijiyu a waye ce ga ta ba kare ba an saki ga shi ya kare ciki da bazara ce wata so da yawa a nakir wallahi a nan ake take haɗuwa bub wallahi a nan aka yi gidan kali wani tsoho ya gamu da tuju ya gamu wani mata masu jaraba tashi hankali mijin masu haƙuri ne ta mishi bala'in ta mai bala'in kai waye in kasa waye ya kyale ta karshe dai abin ya ishe shi ranar da ta yi gida ya ƙi zuwa aka yi aka ƙi zuwa ta gina ƙali ya ce wallahi ma na ce bayan la'asar aka bayan zan la'asar suka zo ya ce alƙali wa mai ƙasa ce ma ce na suke ta Allah ta da ta yi hubu da ta faɗi Allah ya da kiyama ta shi ta mutu da ta kace kuro ku shi ke za mu ta abara za mu ci wallahi ce ji take bai zaginta shi kuma hakuri ne wata kama shi wace to kenan in wa so da yawa akan yi haka nan kudin mutum irin zuwa gida mace ta ɗauki matsalar gida ta kai gida da gaggawa ta taje ta bar gida matsala ce gaskiya wani abu muka ambata na baya kudin shi ne mahuta gare mu inda matsala a yi ƙoƙarin gyarawa tsakaninku abinda ba ku gyara bai ƙarfin ku a zo gidanku a cikin mutunci a gyara ku amma ɗaukar matsala arme cike ta gidan juju gida alƙali walla matsala ce a wannan ya cike matsala ta yawan ba kuma haka aka tsara ba ya ce to nan allah ke magana ke mace mana magana kai musulmi ke musulma muke wannan magana dokoki na allah doka ce daga allah subhanahu wataala yake mana wani dokar la tukhrujuhunna min buyutihunna kuma su imani kakku hudda mata daga cikin ɗakunansu in kun sake su ku mata musulma su ke musulma ce lakarci kuma kima kake wuta ku matan kakku wuta daga cikin ɗakunanku amma za ta ce kai kimmi wani makowa za su ce kwashe kayan gidan su kama zama kan magana an bar addini a gehe an aji ko iya abin da ran shegaya mishi shugana bai hudan ya ce illa an yati da bibashi ta mubayyana sai inda za a hudda ta daga cikin gida ce nan ta zo da alfasha bayanan na in ma ta wani abu na haddi ko kuwa ta kai ana tsoron kitala misali tana zagin mijin kuna daban za a samu kitala a cikin gidan tana cikin kuma ta yin bala'i an tabbata aka masa a gidan su biyu to za a yi bala'i to wannan akwai matsala sai a hudda ta eh yace wa tilka hududullah wannan abin da aka ambata nami sakin su akan idda sananna an an sake su a yi lissahin idda an an sakin ka tauta daga gida sai ka huddata wani Allah ce wannan dokoki ne na Allah muna ji ko dokoki ne na Allah ita wa tilka hududullah wannan dokoki ne na Allah wa man yata'adda hududullah duk wanda ya taka doka ta Allah faqad zalam nafsahu da kanshi ne ya cuci kanshi an gaya mishi kenan Allah zai kama ka da laifi eh taka doka ce an gama kuma kakkai ke kakki duk wanda ya taka doka ta Allah to ya zalunci kanshi inda kai ko da kin yi sai a tuba ga Allah iya da ka ce kwace kayan ta gidan ubanki iya ka taba yi ka taba watso kai ka taba watso kayan ta ma to yanzu sai ka tuba ga Allah ta ka doka ce da Allah sai ka to Allah Allah garauta maka ka ake gaba in ke da kin taba yi yake yake tuba ga Allah din ta ka doka ce da Allah magana kenan Allah ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amara wannan abin da Allah mata baka sani ba da Allah ce saki daya kuma ta yi idda a inda take kuna tare a wuri guda baka san bar cewa iyayewa Allah ya kawo wani abu sabo mana a huce zuciya ta huce a sake komawa arme bayan rabu amma nawa zai ci mutunci ce ya ga kuma ya zuwa gidan kuma ya ga ta zuwa gidan ma gidan nasu sai an yi cin mutunci ko an ce bai ba ya zai tura ai zai saka mana wani aya ai la'alla zauja yandamu ala talaqiha ma'anan magana Allah horar da wani abu iyayewa mijin wannan zai nadama akan sakin da yayi kaga in yana dama cikin mutunci ba san ba ma yi sai ce kullum cike na mai da kadakin ki wa yakhluqu Allah ta'ala fi qalbihi raj'ataha sai Allah ya halicci ya sa mishi ra'ayin komai bayan da ya saki فيكون ذلك أيسر وأسهل yin hakan wannan tsarin a gidan a zamana inda gyara a gyara a cikin gida shi ne mahi sauki ya yi rashin wahala da aje gida ana neman medota ana kai da kawowa yanzu wannan shi ne matsayin maganar saki in ya kama a zamana a cikin gida to yanzu wannan suke da muka magana suke kala-kala ne ya ce a ƙasa mutala zai gaya maka kashi kashe-kashen saki kashi nawa ne kashe-kashen saki awalan na harko nau'in saki na harko da zai ambata ma cikin kashi da dama ya ce awalan min haithun lafaz wannan na harko ta ɓangaren lafazi lafazin sakin kanshi yace yanqasimu at-talaq min haythu al-lafz ila sarih wa kinaya saki ta bangaren ta bangaren lafazi ya rabu gida biyu akwai sarihi karara akwai kinaya magana mai dukkan ma'ana ba ɗaya ba zai maka bayanin mai salimi kinaya gaban sha Allah yanzu da ce ya rabu gida biyu sarihi da kinaya ko to mai sarihi gashi ma fasarar shi fasarihi saki sarihi هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيره shine magana lokacin da ka yi ta ma ba ta ɗaukan wata ma'ana daban ba saki ba ba ka iya ce a kai ba ka ke ne ba kalma ce karara daga amma da kuma sakon saki ne kurum ya ce misali an ta talik ko an ta mutalaka ke sakakka ce kai na sake ki to wannan ka baka ce a halin ba saki ba ne ba kalma ce ta kudin an asar kurin saki ne kurin kai ya ce wa kullum mashtukka min lafasa talaka dukkan kalma da aka huddo ta ta samo kalma daga ma'anar lafasin saki kurin saki ce giyonu ke murabu na suke ki murabu na yadda ki duka a hasan saki ne ko? a jirgin gwamnati muna zuwa iya cikin na kirisa gidanku kwashe kayanki wani iya cikin ya tambaye ka iya cikin kinaya mai kake ne ya ce wa haza ya kawo irin wannan saki sarihi karara ya kawo biyu tala saki ya zama saki ya kare kuram ana yi saki ya zartu ya tabbata ya ce tabbatar saki hazilan kana aula'iban kana kakaci ne da a zaune wani a wasa ne nake yi a kurin ka saki kurin na saki yake ka zo ka ce a ai ba ina nihin saki ba ina nihin wasa ne game da dan nihin shaƙa wasa ne muke na mata mace da miji a shakar ya kake eh ba wa nan ba karin gwaron sabon ne ba a wani yanayi ko ci ainihin bai niyya ba ne wadda dai ne ba niyya ba ce na yi wannan magana da ya ce duk saki inda aka irin wannan nafasin karara a saki ba wata dabara ba wasa ba kaza ba baniya ce ya wannan magana dalilin hadisi da ibn abu dawud tirmidhi ibn majah sarwato shi haka cikin rawal gali da tabbata hadisi na abu huraira radiyallahu anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun jidduhunna jiddun wa hazalahunna jiddun an-nikah wa talaq warraja'a abu guda uku annan salama ce abu guda uku ya ce jidduhunna jiddun da gaskensu da gaske ne wa hazalahunna jiddun da wasansu ma da gaske ne abu uku da gaskensu da gaske ne da wasansu ma da gaske ne kenan duka duka wani kai duka kai ba kai ba wasa duk gaskiya ne tabbatattu ne ko kai da gaske ko kai da wasa abu uku baka ce mun wasa kake ya ce su ne annika arme ka zo a zamana ga shaidu na armama ya ta wance kwarai muna na kai shaida a ce a wadon wadon da shaka tare don wasa ne wasa wasa ka je kake ba magana wasa shi na ce wani wani tukururu ne yake sayowa malamin zamba malam iyar diya sai aka zo babin arme babin siga shin malam gane ba ai buga ce mun gane ba yace ba za ba misali ma'aikacin man sun su da yake wance ce wace diya ta wance ce na da wakaci na amsa yace shi kin da alhamdulillah ka da ta ayata mala ka bani mala ya buga buga to za ban za ko waka ba ban saki ya ki saki yace kai ma sai aka ko ba ban saki to yace na saki ta yace a kenan babu wasa babu wasa ba a wasa da suke in dai ka ce na ba da kai na arma maka to an kare mu musan zuce ka ba musan baɗi ni ba amma a zahiri za mu ɗauka ka ba wanda ya ya ba ka haƙuri ka haƙuri kuran ko ko a yi huli in yana da a yi huli kuran ya da za a yi samun huli ko in ya saki a biya kaza kaza ko a ce a raba su gaba ya ce abu uku da gaskensu da gaske ne wasansu ma da gaske ne an nikah arme wata laka da nasaki na arma maka ko na saka ci abuwa ba ɗani sani ba wasa nake mata na sake ki kurin ta saku warraja a haka na mai da ki shi ma an kare kamar da ke za a nan sau da za a yi arme mutum ta yi hushi kuma ta yi hushi kwana ɗaya biyu mu a nan a dokokin namu na al'ada na jahiliya in dai ya kama mace takarda ta je gida kura an kare ya ubanya da kuma za ka ce na mai da ta ce ƙarya kake bun mai ba ba koma koma a hana ka a nan an yi alami da yawa kan haka aladunmu nan da karkara da maraya duk an yawa kana ta kuskure ne in dai mutum ya saki mace saki daya saki biyu in dai ya komo ce ya ce ya ce ya maida ta to ko a yi huli ko a ba shi haƙuri ya saki sabon saki daban ko ta koma gidanta amma tana nan a shara'ance tana nan matashi wannan suna abu guda uku na muna magana saki kenan da arme da saki da kome duka ba a wasansu walkinaya mai saki kenan wannan duk da aka saki na karar a hili ba dama ka ce wasa kake ko an kare ya ce saki na kinaya ma ya tamilu talaq wa gairahu abinda iya ɗaukar saki kuma iya ɗaukar wata ma'ana daban ba saki ba mai ɗaukar ma'ana bi kenan ma'ana ana misali ya kawo misali ilhaƙi bi ahalik wani hawi ki tahi gidanku tahi gidanku ku tahi gidanku mai take ni ga wani ga wani ganin wani tana yi ɗaukar gace suke kake ni tahi gidanku ya mai ka bayani ko kuwa kana ni tahi gidanku abin ya ishe kai kayi ta a gyara don iska ta gida a je ta a zulu wa hada la yaqaw bi talaq illa bi niyya irin wannan kalma saki bai zaman tawa saki da ita sai in kayan niyyar saki irin wannan wuri ne ibn hazam zahiriya kenan ya ce wannan ko kayan niyyar saki bai zama saki sai daga bayan kace na sake ta ne ce kurin allah a ƙwa'ani kun ya ambaci kurin alfirak talak tasari kurin an ba wani ba wani abu da ke ɗaukar saki ce haka ya ce ibn hazam allah ga rubuta mishi ya ce kenan a nan sai in kayan niyya ya ce fa'inawa talakan waka da kace ta gidanku in ne saki kake shi ke na zama saki wa ilm yanayi lamaka an ba ne saki kai ba bai zamantowa saki zai kawo maka dalilai guda biyu na kowane yakin na yadda aka yi wannan kalma a wata ya zamanto saki a wata ba saki ba ya kama ruwa ta warko ruwa da imam bukhari ya roto haka imam nisa'i abinda ya tabbata ya ce ana aisha radiyallahu anha an ibn tajawun لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد أست بعزيم الحق بأهلك والنبي ابن تجون بتا بتشاء النبي أرما تقام da makircin mata kayan a kawo ta ta gama da makircin mata manyan mata tsayin mata yan gida tun gida an gyara amarya komi tsaf an ka amarya sai suka ce mata ai manzala iya so a ce mishi a'udhu billahi minka kita gashi kici kici kici a'udhu billahi minka to su sun annabi sai wannan kalma sun san annabi sai wannan kalma kalma ce dan jiya wajen bai san ta kwata kwata ya ce mata annabi ya san ta da ba sani yarinya ba sani ba amarya iya shigowa a'udhu billahi minka ah sai gidan an kare annabi ce maza sai akai ta a bata muta'a ya sake ta ce ta to na annabi ce mata ilhaqi bi ahlik ta gidanku a he gaba he gaba ya gane a shi tariya shirya aka mata da mata mata suka ta hanya sani bai Allah nan dai kaga annabi ya kalmar da ilhaqi ki ta gidanku ya zama dosaki duk da anan kamar su ibn hazam Allah ka iya ga cewa anan cai waye ce bayan annabi wata kalma daban ba ta gidanku wace suke bai baya ba amma su anan da iya daukan kalma wannan tana daukan saki ce kenan cewa anan annabi ya kalmar ilhaqi bi ahlik kuma ba a zaman saki anan annabi ita dan bata komo ba ita shi ke nan ce ba ta da annabi ya arma ba kwanta ba ya sake ta وفي حديث كعب بن مالك حين هجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه الى تبوك تسع سننا قصر يقين تبوك رواه البخاري كان مسلم كان سوران وراري كعب بن مالك وانا صحابي وانا kasance sassanin nace wanda iya cikin sabai masu kwarai kokari masu imani amma kasala shedan ya rinjaye shi da aka nemi huta yakin tabuk ya ki huta ba uzurin komi ba uzurin komi da ke da shi kurin kasala ce shedan ya tabbatar da shi ya hana ce huta kurin wasu ma sun ɗan jinkiri a gida daga bayan shedan suka samu suka shedan suka tsaye shi ya tsaya har annabi dawo sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah dai sananna kisa sananna ya da annabi ya dawo daga yaki shi bai je ba iya za shi komai da ya ce mallaka ta kace ne shi ne da annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallam munafikai suna zuwa su yi ƙarya rasulullahi wallahi gida na matsala gare ka kaza na cike nan jaka cike nan Allah ga ta maka wannan wallahi sallallahu wallahi matsala ta gare mu ta iyalai kaza kaza haka suka zama wannan munafikai shi kabir malik ya ga wannan ƙarya ba ta wuce shi iya tana ce ina nan ina nan annabi da tun karo gari ya ce kai ya ɓaci ta mazana har ya zo ya shigo gari ya zo ya dawo ya zo mashigar masallaci ya ce na zo annabi ya kalle ne mun kallon aka ce ya mun dariya mai hushi ya mun kallon kallon mun dariya ta gata ya kau da kai annabi ta kace dai ya ce na yi shiri in ya ce ya ce ya rasulullahi wallahi ya ce ya rasulullahi ni Allah ya ban magana iya magana inda zan zamna a gaban wani shugaba na duniya kowane ne in shirya mai magana dole ya yarda da ni Allah ya ban magana ya rasulallah amma na san ko na ma shirin magana kai ka yarda da ni ba kai shi da ni ba Allah ya shi da ni bai mu maganin komi in dai Allah bai da ni matsala ce ko kai zana ma ƙarya ka yarda da ni Allah bai da ni ba Allah san hakikanin abu ban su shirme ne ce ya rasulullah zan gama gaskiyar magana wallahi ba ni da uzurin komi bin taɓa mallakar dabbabi ma yi a wannan gamin komi ba abin da na rage kurin mun je ba kurin gaskiyar magana kenan ce gaskiyar magana annabi ce to lamarinka kuma sai Allah ya magana kuma annabi ce banda abin banda abin wani su wancan sun kayya musu adda maka ta yi zai ce mai da ƙarƙa ce suka yi ya ce lamarinka sai Allah kuma yanke ta bayan shi a shi akwai munaratu bin rabi munaratu bin rabi al'amari akwai hilal bin umayya alwaqifi wannan sabai guda biyu su ma sun samu matsala irin ta ka'ab su ma suka suka wada gaskiyar magana suka wada gaskiya kurin masu je bane ba wannan guda uku annabi annabi ce kowanne annabi ce bi hukunci kanshi sai Allah ya magana kuran ya ce ya hutu daga wajen annabi sallama sai aka ce mai kai ya zaka yau kaman wawa ka je man ka wada kawan annabi kariya ai barka ka zaka ga magana ya ce wai babu wani zaɓin hali irin nawa suka ce a sai hilal bin umayya da rabin rabi'a shi kuma yaga wannan mutanen kware ne mutane na kware masu imani ya da imanin su ya ce a to ni ma dai gaskiya baiwa ni ma dai ya abin da same same same ni annabi ce wannan kowa yanke ala kawai a madina kawai kowa yanke magana kawai su magana kurin kowa yanke da su kawai wanda musu magana kurin annabi ya da kowa musu magana gaba ɗayan su uku su na uku magana ta kawai magana kawai da musu kurin ya ce ji gida ya zo masallaci in yi sallah ya zoji annabi dan kalli annabi annabi ya kawo da kai ya ce zan sallah kusan shi ina mai ina dan hasata kawai annabi ina jiyo in muka dauri ya kayi jiyo ka annabi me kalli na wani annabi ta zan zo mai sallama ya wasa kuma ni dan na sallama dai ya wasa kuma ya wasa dai ni dai haka suka yi tsawon kwana arba'in kwana hamsin kai hamsin ciki wannan matsala kuma annabi kuma sai ya aika musu ya ce kowanne matar shi ka kata da taba ta matan ma matan su ma kasa taba su ba bayan kwana abin kwana musulmi matan su kasa taba su ya ce ya rasulullah in sake ta ne ya ce a ba saki bane ba amma ka kuta kasa taba ku matan su da kasa taba su tsawon wannan kwanakin ya ce abin da ya tada mai hankali cikin matsalai ya je masallaci ya dawo a kasuwa ba mai magana a kasuwa ba mai magana ya shiga kasuwa ya kula ya ga kai a kasuwa wa na salamu alaikum ya ce duniya ta canza mishi ya ce a kowanne ke ci a cikin yan wunshi babu wanda ke so kamar abu katada ya ce dan wunshi ne kuma abokin shi ne masoyin shi ne ce ba da kamar shi ya ce na je garkar shi na tsallaka assalamu alaikum ba katada ya ka kalin sai jiyo kai ta ba tana musamman yasa musamman yasa ni musulmi ne misali da manzon shi ya kyale shi abu ka tada musamman ni musulmi ne dan wanka musulmi san misali da manzon shi irin su uku yace Allah wa rasulu alam Allah sani baki shi kenan da yake cewa ko Allah alam yace na hayo saka ka tanga na tsallako kede wannan a takaice kissar su ce to nan da annabi da annabi ya turo cewa ana tizil ibn ataka ka kaurace mata ka ka taba ta yace utalliquha shine kalma anan ya ce ɗallikuha in sake ta ne amma da komi za a fa'al ya suna a kiran mu kuma nasan hadisin nan kan wani ababaran mu hadisin ka abin malik hin hajar nabi salama wa sahibai lokacin annabi ya kaurace mana shi da abokan guda biyu da takallufuhum an al-khuruj ma aula tabuka lokacin da annabi ya bar su aka bar su a gida ba su taɗin tabuka ba an da rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ilayhi annabi ya aika mishi an tadri mataka ka kaurace mataka faqal utalliquha amma za fa'al in sake ta ne ko ko me zan yi sakin ta zan yi ko me zan yi annabi ce bal itazilha fala taqrabanha a ba saki bane ba ka kaur ka barta kaga kusance ta faqal ma ta ce mata shi ilhaqi bi ahli kaga ta ta gidanku amma kaga annabi ba saki bane ba ta tafi gida yace kenan har Allah ya roya mara dan sun ce akwai hilal bin umayya da marata bin rabi su sun tambaya amma ta samu abincin mamma ba kusanta ya ce a a wa'annan latijawa ne ni kuma ina suka ƙarhina su wancan latijawa ne kenan sha'awarsa daban ce da ta mai ƙarhi shi ya ce ni ba zan nema ba su wancan sama bakan sun nema a bar masu matan suka musu abinci shi ya ce a karshe dai bayan kwanaki da Allah dauke musu musiba aka dauko da tubu aka dauko da tubu su nan dai almuhimmi anan ya ka magana kaga can ta annabi ya yi haƙi bi ahliki ta gidan da saki to ya ya karma shi anan ya karma haƙi bi ta gidan ku amma da niyya ta zama a gida ba saki ba shine kuma mun anan wannan dalilin karuwa kenan kuma wannan kalma biyu da ya ka maka dalilai na shi da ya ka maka na kalmar il haƙi bi ahliki ta dauka ba na biyu in saki ce tana ɗaukar saki don kuma ta gidanku ne da ya wani abu daban tana iya ɗaukar ma'ana ba saki bane ba takaice ke da a takaice idan ka mace ta gidanku sai an tambaye miji me yake ne shi ne kwalam wani baya ce ba ai sakin ta ne yayi ko alƙali ko nujuju ko ita ta ce ya sake ni a ya tambaye shi saki ne kai ne za mu ce ka kaba har masu cewa kwashe kayan ki duk suna haka nan kwashe kayan ki ta gidan ubanki eh kayan lahi lahi ne amma saki ne sai ya bayani ba a ɗauka wani bai mai hukumci a kan saki ne ya yi shi ya ce saki na keniya a takaici wannan shi ne cewa da ce masu ki a ƙasa mu ne akwai ta ɓangaren lafazi gashi akwai sarihi akwai kinaya ya maka bayanin sarihi shi ne saki karara kalma da ba ta ɗauka wata ma'ana ya saki kinaya kalma mai ɗauka wata ma'ana da mamban saki to inda aka yi ta ya tambaya wacce ce shi ke ni a cikin sakin da ba sakin ba shi wacce ke ni wani misali ce kama kalma daya min hayar ce saniyan sai ma'ana nau'in saki na biyu min haisu ta'aliq wal tanjiz akwai saki wanda yake rataye ma'ana mai rataye an gama shi da an aka yi kaza saki akan armanki misali in ta yi kaza na sake ki kuma akwai saki da za a yi shi an aka yin kurin shi kenan an kare ma'ana ya zarta ya kare ya ce sigatun talak in ma an ta kuna munjaza wai ma an ta kuna mu'allaka sigar saki siga muke da malabazin ba sigar saki tana iya wata zaman to siga ce munjaza wadda kurin ana faɗinta kurin ta ƙare kawai wacce na sake ki mun rabu kaga wani an ƙare kurin za a zartar da ita akan saki ya tabbata wai ma an ta kuna mu'allaka ko kuwa kalma ce ratayayya kina an gama ta da wani abu daban sai ki maka bayani fal munjaza kalma siga munjaza kalma sake da ake ana yin ta kun tazartu hiya allati qasada biha man asadarha wa quwa talaq fil hal ita ce kalmar da wanda ya kuddo ta iya nihin tabbata saki kai tsaye iya yin ta kun an kare ka an ya kudu zauji da zaujati an ta talik kun an san ta kare kamar ce mun ce ba ta shi kiska kaci kurin wani an kare ana yin ta kurin sai kurin ya lissayi sauran giya saura in daman ba kudi a ce sauran giya biyu in kaya ta daya a ce sauran giya daya na biyu da kinan kai ta kare wa hukum hada talaq annahu yaqaw fil hal irin wannan saki na ke ka kace kai tsaye to a kai tsaye a lokacin da kai ta lokacin nan saki ya tabbata da takarda ba takarda da wasu lokaci ayo ya takarda ayo ita takarda kun shaida ce da kuma zaman inkarin sakin takarda gaba ɗaya in ba lafazi ya kai lafazi suna gama kada ka takarda kaɗai ba ta saki he da gurin da mun kai sakin kun kai takarda abinda kai hudi ne ka aikata makurin a ce babu lafazi ya takarda akwai masu ganin cewa ba saki bane cikin malamai irin sabina da sauransu to da muna kan magana kenan cewa saki ya zamanto kalma ce wanda yi da ya yi ta kai tsaye kurin iyayeni yin saki kun yi ta kenan a hiri ne karara ba ta ɗauka wani daban wasa dafa mahallahu lahu ya yi wannan kalma kuma ta dace ga wurin yin ta yanzu ka kasa kai mata mutane kuɗi mutane mataka da ya kare ce ka saki wadda kuma ka sake ta kuma tana cikin igiyar ka ka sake ta tana akwai magana za mu je ta magana wanda ce mace ya sake ta kun bai mai tabbai mace kuma na sake ki sake wani ake kara sake uku a zama guda a ce abinda ka sake ta yi iya dinga wani ka sake sake ranar ka sake kalmar cewa ba a sake uku a zama guda he an maido na sake ki ta ka sake ta ba ta na sake ki ya bai ya zama kamar abin shi mai ba sai yara ne magana na ka abu a ninka a hannunka ka ce na sake shi ba ka sake sake kuma ka ce ka sake shi da ba sake ki sai ka maido ka rike ta kuma ita kuma na saki ki a cikin abin da shaka hujja ta magana saki a zama guda ba saki sama da daya ke ka mai doko kun ga saki daga baya sai zamu ji na gaba insha Allah yace wa amma mu'allaq saki mu'allaq in ta kai kaza akan arabi na na sake ki fa huwa ma ja'ala az-zawj fi usul talaq mu'allaqan ala shart shi ne abinda miji ya sa samuwar saki ya rataya ta da wani sharadi in kika fita daga gidan nan akan aramanki in kika je gidan wani na sake ki in kika wani magana na sake irin abin da ake dai to misali an ya kula da zaujati misali cewa matar shi in zahabti ila makanin kaza fa anti talik in har kika tahi wuri kaza ke sakakkaci ce to wannan saki ne duk da za mu ga bayanin malamai kan matsalar sha Allah ya ce wa hukum haza talaq annahu in arada talaq inda wuqu shart fa huwa kama arad irin wannan saki in kika hutar ga gidan wannan akan armanki in kika je gidan wance misali nasu ki yake ko gidan wannan kaza ta kaza ta kaza ta kaza kamar da ke azumi misali mata wani maza da musu iya hana mata huta anguwa ce wallahi in kika hutar gidan wannan akan armanki to dan mahi yawa bai ikon ta bai iya hana ta sai ka ga wata hutan kuma dama iya wata dama ya ce ta dama dan na dama na dama da bota ki sai ka ta huta to irin wannan in iya nihin saki ne he ta huta a nan saki ne wa amma in kasa da biyu had ala fi'il aw tark wa nahu dhalik fa huwa yaminun fa huwa yamin nan kashi dan dawo dawo da samu kowa a wajen wasu mutane dan nan malamai suka samu magana kan akwai masu ganin cewa a'a baka iya irin wannan a idan shi kamar zabin hazam iya inkarin abin a sunna ka ce in take kaza akan armanki kenan ka mai da saki a hannun mace shi haka ke cewa saki ba bai ta zama hannun mace ba hannun mace ki idan kuwa ya ce aka mai da cewa aka rata in kika yi kaza akan armanki kenan kuwa saki ya koma hannunta ke tana iya yi ko ko ta bari shi da yake inkarin kwata-kwata shi biyar daba da irin wannan saki ko ta huta dai daga bayan kashe tauna suke yake amma ta kalmar ta farko ya kamata aiki to amma aiki a nan shi ne malamin iyakan masu ganin ta yi amma sai indaniya indaniya suke shi mana kakwar ma amma kenan irin masu yi ya ce wa amma in kasar da biyar had alafi'il autark amma da kashe irin wani kalmar sake mu'allaka mata mata mata mata kace sai bata tuwo kace wallahi in biki tuwon wannan ba na koma gidana akan na na take ki na take ki na me saki to yayi ne saki ne in ne saki ne ta saku amma da so ki a mai tuwo saboda ka bar shi da yunwa ko a bar yara da yunwa ya mata ya mata barazana mata mata yayi dan ta tuwon wannan ya tana tsoro dan ta tuwo to ana ci a nan ba saki bane kina anan ko ba ta tuwon ba idan ai hakuri ba saki bane tun da ba ne saki ne ya ni ya sa ta wani aikin da ba ta ne ya yi don tsoron saki wannan magana ibn taimiyya ya cikanta ya kanta cikin fatawa ta kawo wannan magana ya ce haka ala tark na shi ala sirki na mai akan tark akan bar wani abu misali bai su tauta bai su tauta unguwa ko za wani biki da cewa in suka je wannan bikin ko gidan wani wallahi akan nasu keke to ana aka ga bai so ne ta huta shi huta ce bai so ta yi ba hana ba sake ba ne arme sake bai so ki hana ka ka huta ba san sakin bai ke yi tsakanin ka Allah shi ne ka huta ne yayi barazana ne yayi barazana shi ma yayi barazana dan ka ta huta to ya taji barazana ko ya ta ta take barazana ta huta to irin wannan to yayi hakuri dama ya ce dama shi ba dama shi barazana ta kuma ta yi ba anan kenan ya ce ba saki bane yace in lam yaqama halafa alayhi lam yazlimu shay'un ko da misali ba ta yi abin da ya lazimta ma kanshi in bai ba sakin bai zaman towa saki in ba ne ya saki bane bai wa in waqa lazimtu kafara an kuma abin misali da yace kar ta yi in ta yi aka amanta ta yi to kafara zai ana abin da ibn taymiya ta yi kafara ta rantsuwa shine kafara ta yamina kan dai malamin fiqh suke cewa kafara ta kamata kamata talak kai ibn talak sai suke da yamina talak rantsuwa saki to wannan rantsu sake ita ce mai hasan kwarai ya yin karanta kwarai mata ya gabata hujja kanta tun da jewa cikin magabata hatta da zai mana kanta suna kanta akwai ta sirrin jaya da magana shakan wannan magana kenan anan ya kan kai irin wannan abun ma in cika yi kaza akan na sake ki sai ta yi ya kuma kan ne saki kenan anan za ka yi kafara ta rantsuwa ya ce wa hada mazhabu shekh islam bin taimiyya an kamar da cikin majalisar fatawa wannan haka yake kan wannan fatawa kenan ɗan wani zamu maganganu da yawa gaskiya dai maganganu da yawa ne amma na magana ta mai ɗan dama dama ta bin taimiyya ke anan za ta yi sauki da huta daga cikin wancan sabanin gaba ɗaya cewa da kai don sai da yawa wallahi suke ba niyyar suke ba suke suna so ne dai ba su iya hana ta da ƙarfi da kaza da jin maganar su ya mata barazana da suke dan dan gattai to in har haka ne a ranka ba ne saki ba kai guda wani kalmar bata cikin zaki ba ka sakin madama kayan ne in aka yi kaza to abin da ya garin ka dan kai barazana ne ko barazana bata ci ba anan kenan a wannan hukuncin kenan ba saki ba ne ya kai ka fara ta rantsuwa ka ci gaba da zama da matarka wallawa ala ya ce yanzu da ke da nan 'yan wadon 'yan wadon 'yan wadon me diyon muna magana kai abu ya riga yawa kana amma mutum kimtsatse wanda yake bi nasi na shari'a me yasa za ka irin abu tsakani ga Allah an har mace ta kai ba ta jin magana ka kake ce ta je zama kana wani kwana kwana kwana kata mutum a baiwa ta da kana wani kwana kwana magana wani ciki ce ga abin da maka matsala kurin mutum in har da matsala ya nemi gyaran ta in kuwa ta kai mace an yi an yi ta ce ita kurin abin da zama ta yi to na rabi a wai garin mace ta ce ta zama ta yi ba ta umarnin miji a bai lalace to gaskiya nan dole a ɗauki mataki na gyara kurin inda gyaruwa a gyara in ba gyaruwa kurin ka dangana shi abin da ya layi mace zama tabbata yake miji yadda gina ma haɓa a bai lalace ya ce talitan nau'in saki na uku min haisu sunnat wal bid'a ta bangaren akwai saki na sunna kuma akwai saki na bid'a akwai saki sunni akan sunna aka yi shi kuma akwai saki dan bid'a sakin ma yace yanqasimu talaq min haythu sunnah wal bid'a ila talaqin sunni wa talaqin bid'i yace shi ma sakin ya rabu ta bangaren yin shi akwai saki na sunna akwai na bid'a za ta wani hada talaqin sunni ne wannan saki ahli sunna saki na ahli sunna kuma akwai saki dan bid'a eh yace fa talaqu sunna saki na sunna an yutallika ar-rajulu mar'atahu التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه كاجي سكي سنة كان كاجي يتي سكي na sunna shi mutum ya saki matar shi matar da ya kwanta da ita ya mata saki daya kuma saki daya ma a cikin tsarki ta yi jini ta yi tsarki bai kwanta ba da ita a wannan tsarki kaga wannan shine saki na sunna aw hamilan koko tana da ciki duk ba laifi bane ta kama yace aw hamilan qad istabana hamluha koko da ciki kuma cikin ya bayyana hili karara nan ba laifi bane ba a yi saki a wannan hali kaga akan wannan hanya haka kenan mutum ba shi bai iya saki lokacin da ya ga dama kurin daga ya hau ya ce kurin na sake ki a'a ko da ka yi wushi ka hau an hana ka yi saki a cikin jini an hana yau kun kwanta jiya kun kwanta yau ka ce kunan ranka ya ɓaci ta ce sai ka ce ta saki ki duk an hana ka ka yi jiran waɗannan ababe jini ta ya tsarki ba kwanta wannan kaga duk iya kawo matakaiya na rashin gaugauta saki kai ina ga nan ya kamata ma mu tsaya saboda lokacin ya tafi mun zo sai mu fara daga farkon baban da abin zai kyau insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته